لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata shida ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya ga ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma yi daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin mai qayatul insan min aljin wa shaitan wallafar shaykh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala yan uwa idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a cikin fasali na ƙarshe fasali na shida inda muka fara bayani game da tahsinat ma'ana katanga kariya da ya kamata kowanne musulmi ya samu daga shaidani ba ma shaidani kadai ba daga dukkan abinki abinda zai iya cutar da shi na sihiri na kambun baka na tsafi na duk wani abu na kulumboto da za a iya masa domin saboda rayuwarsa malam ya fara kawo mana su ɗaya bayan ɗaya zama na gaba ta farko shine al-ikhlas ikhlasi shine yin abu dan Allah tsarkake niyya tsantsance niyya lokacin da zaka yi duk wani aikin da yake da alaka da ibada malam ya kawo mana wasu darajoji da shedan yakan taka ya bi wajen yaga ya lalata mutum aikinsa malam ya buga mana misali da sallah ya gaya mana wasu darajoji guda hudu na farko a takaice yace lokacin da mutum zai yi sallah shaitan yakan zo ya gaya masa cewa ka duba wani da wani da ke kusa da kai kallu wani ya shigo yanzu yana kallon ka idan kai sallar taka mai kyau zai fi ganin sallar taka ya san cewa ka iya sallah to idan mutum ya da wannan sai yi sallah ba don Allah bai sai sallah don wanda yake kallon sa ko wanda yake jin nauyi shikenan shaitan ya lalata masa sallah na biyu shine idan mutum ya yadda da wannan tarko na shedan yake amincewa ya salla don wanda yake kusa da shi to shikenan sai shedan ya gaya masa cewa wanda fa suke zaune a kusa da kai din nan ka sani a matsayinka na ustazu ko wanda kake da alaka da addini koyi ake yi da kai idan kai sallah mai kyau suka koya zaka samu lada idan kai sallah mara kyau suka koya suka yi to wannan alaki zaka samu to sai mutum ya tsaya ya gyara sallarsa ya kalkalce ta yi ta mai kyau dan a gani a koya amma kuma a gefe ɗaya shi ɗanye masa haka ne domin ya ɗana masa tarko don inda a ce sallar da zai yayi ta ne don Allah me yasa idan ya koma shi shi kaɗai ba zai irin wannan sallar da ya a gaban mutane ba to sai kasance wannan shi ma yayi ta ne don mutane ba don Allah bari ya ce ita ma Allah maɗaukakin sarki ba ruwansa da ita to sai ta uku idan wannan ma ka yarda da duk abin da ya gaya maka na farko da na biyun na uku sai ce maka to ka sani cewa a sallar da kake so ka yi a gaban mutane mai kyau to ai babu laifi za ka iya komawa lokacin da za ka yi ta kai kaɗai sai ka yi ta mai kyau so da idan za ka yi kiyamar laila a gida daga kai sai kai ko za ka yi sallar nafila sai mutum ya tsaya ya gyara sallarsa ya yi ta mai kyau da kushuɗi da komai amma yana yin ta ne mai kyau don idan ya koma cikin mutane ya yi irinta yan uwa an fahimta aiko saboda haka sai kasance asalin sallar yana yin ta ne mai kyau don ya yi wa mutane irinta ba don yi wa Allah to sai kasance da tashi shi kadai din da wacce a cikin mutane duk ba don Allah yi ta ba saboda babu ruwan Allah da ita to sai mataki na ƙarshe wanda shi ne fi matsala shi ne matakin zuciya duk guda ukun ya bullo maka kaki amincewa da shi sai ce maka to ka sani Allah maɗaukakin sarki baya karɓar sallan mutumin da yake sallah zuciyarsa ba ta tare da Allah sai ce maka to kai sallah dan Allah sannan khushu'inka da tunaninka da tadabburin karatun da kake kasance lokacin da kake sallah kana halatto shi to amma sai ya ga jama'a zai gaya maka haka sai kana sallah a cikin mutane saboda ka sai mutum ya tsaya ya sallah da khushu'i shi wannan yana da alaka da zuciya ne eh ba ma ga kai kadai ba saboda ka sai mutum ya kokari ya tattara hankalinsa guri guda lokacin da yake sallah sai kaga yana sallah yana tuna Allah yana tuna lahira yana tuna wuta ya tuna aljanna idan yana karanta alqur'ani yana hararo ayoyin da yake karantawa a lokacin da yake karatu to amma kada kuma tadi yana yi ne saboda me saboda akwai jama'a tattare da shi idan ya koma zai sallah shi kadai kuma wannan khushu'in da yake ji da tadabbarin da yake kuma duk ba zai same shi to kun ga wannan shi ma tarko ne yan uwa ina fata an gane to ba lai waɗannan su ne matakai guda hudu da shedan yakan biyo mutum ba wai a iya sallah ba ita sallah malam ya kawo ta ne dan buga misali kadai duk wani aikin ka da ka sani zaka na ibada shedan zai shigo maka ne bi tadarruj mataki bayan mataki yi kaza idan ka kyamincewa sai biyo maka ta kaza idan ka amincewa sai ya faɗo maka ta kaza gwargwadon yadda kake gwargwadon abin da shaidan zai biyo maka idan ya fahimci kai mutum ne mai son addini sai ya biyo maka ta addini idan ya fahimci kai mutum ne mai son duniya sai ya biyo maka ta duniya idan ya fahimci kai mutum ne mai son barkwanci ko wani abu ta inda kake so ta nan shaidan yake shigo maka Allah madaukakin sarki ya tsare mu to sai malam yace fa yanbazi alal abdi ya kamata ga dukkanin bawa ay yatafaqqada ahwalahu ya tsaya iyakacin iyawarsa ya bibiyi halayensa lokacin da zai yi ibada qabla al-amal wa athna'ahu a duk lokacin da zai wani aiki na ibada da kuma lokacin da yake cikin yin aikin li yanzura dan ya duba ya ga hal dafi'uhu ila al-amal huwa iradatu wajhi Allah faqat shin abin da yasa shi zai wannan aikin na ibada neman yardar Allah madaukakin sarki ne kadai am hunaka dafi'un akhar fi hududin nafsi wa ahwa'iha ko kuma akwai wani abin na daban da ya tunkuda shi zai wannan aikin dan neman duniya dan neman wani rabo na duniya ko soyayyen zuciyarsa dole mutum ya rika duba wannan duk lokacin da mutum zai aiki akwai bukatar rinka jaddada niyyarsa shi yasa kamar yadda ya zo a cikin tarihin Sheikh Uthman ibn Fodi alaihi rahmatullah Usman dan Fodi mujaddidi ya tabbata a cikin tarihinsa duk lokacin da zai fito karatu yakan tsaya akwai wani soro daga cikin soran gidansa kafin ya fito inda yake bada karatun sai ya tsaya a nan ya dan tsaya jin haka sai kuma ya fito shi ne wata rana aka tambaye shi me yake me yake yi ne wannan tsayawar da yake me yake sai ce kullun idan zai fito karatu kafin ya fito sai ya jaddada niyyarsa wannan karatu da zai yi Allah madaukakin sarki ya sa dan shi zai yi Allah ya cire masa riya Allah ya cire masa a gan cewa mutane suna jin daɗin karatun su ba don wannan ba Allah ya sa dan shi kaɗai zai kullum sai yayi wannan to da ka yan uwa aiki kullum yana buƙatar jaddada niyya in dai zaki aiki akwai buƙatar ka sabunta niyyar ka ka jaddada ta ka rinka tuno da girman Allah madaukakin sarki shi kaɗai kake neman yardarsa kuma shi yake da abin da zai baka idan kai aiki kullum idan zaka yi aikin alkhairi ya kamata ka rinka tana wannan in ba haka ba to shedan yana da hanyoyi da yawa da shi zai shiga maka kuma ya sa maka abinda ba daidai ba ya lalata maka aikin malai ce kamar ya su kamar wanda yake yin azumi ne liyan tafi abil himyatil hasilati bis sawmi dan ya amfana da alhimya wacce ake samu ta hanyar azumi me alhimya shine a karanta cin abinci don magani don kada abincin ya cutar da kai kamar mutumin da likita zai ce masa ya karanta cin abinci saboda yana da wata cuta da cin abincin yake haifarwa sai likita ya ce to duk kullum za ka rinka cin abinci sau biyu ko kuma in ka ci duk awa kaza sai bayan awa kaza kamar wata kariya ce wani wani prevention ne da likita zai baka ya ce ka kare kanka ta hanyar karanta cin abinci to sai mutum ya ce tun da likita daman ya ce na rage cin abinci bare ne azumi kawai e bar kawai azumi kaga riba biyu kenan ya jefi tsuntsu guda biyu da dutse guda daya ga azumi ga kuma samun lafiyar warkar jikinsa malai ce to kamar wanda zai azumi da wannan niyyar ba da niyyar a samun lada ba ma qasdi taqarrub yana so ya samu lafiya sannan kuma yana so yayi me yana so ya nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki to malai ce to shi ma irin wannan akwai matsala amma irin wannan la ala itlaqi ba za a bar shi haka ba akwai warwarar zance a nan wajen babu laifi mutum yayi aikin addini ko aikin ibada da niyyar farko yayi shi da niyyar samun lada da neman kusanci ga Allah madaukakin sarki amma akwai wani abin da yake so ya samu a ciki karkashin wannan aikin nasa ba shi ne asali ba a aikin aikin ibada shi ne asali amma wancan akwai wani abu da yake so samu misali mutumin da zai tafi aikin haji aikin haji ana yin sa ne dan Allah madaukakin sarki haka ne ibada ce ɗaya ne daga cikin rukunan rukunan addinin musulunci mutum zai je dan ya sauke faralli amma kuma shi dan kasuwa ne sai ya sa kasan zuciyarsa idan ya je aikin haji zai yi ne zai saro kayan kasuwa ya tawo da su dan wannan fata an fahimta to wannan niyyar da ya da cewa idan ya gama aikin hajjinsa zai je su kayan kasuwa ya to da su ya bata masa ne aikin hajjinsa bai bata masa ba dan Allah madaukakin sarki ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba haka Allah ya ce ba ba ku da laifi ku nemi falala ta Allah madaukakin sarki idan kun gama aikin hajjin ku ka je ka siyo abin da zaka siyo ka saro kayan kasuwa ka duk ka tattaro duk abin da zaka tattaro ka to da shi bayan ka gama aikin hajjin ka asali niyyar ka ce mecece ta aikin hajji ce amma kuma kana so ka dan yi mai yauwa ka dan samu guziri ko wani abin da ya kamata haka wanda zaka dan ƙara jarinka da shi babu laifi wannan haka ƴan uwa kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo gida da safi kamar yadda hadisi ya tabbata ya tambayi mutanen gida cewa shin akwai abinci da safi bai yi karin kumallo ba sai su ya rasulullahi wallahi babu komai sai ce inni sa'im azumi nake yi ina fata an fahimta kun ga abin da zaka kalla shine da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu abinci a lokacin zai yi zai ci amma da aka ce masa babu sai ce inni sa'imun sai ya ci gaba da azumi kuma sai ƙara sa azumin sa saboda haka a asali mutum yayi niyyar yin wani abu na ibada ba dan Allah ba shine abin da aka hana amma kai abin dan Allah wanda karkashin sa zaka samu wani amfani wannan babu laifi yan Allah ya sa an fahimci wannan yau wato saboda haka shi sanace abin ba za a bar shi a buɗe ba akwai ɗan tafsili a kansa malici au ya hujju liyan taziha ko mutumin da zai je aikin hajji liyan taziha don kawai yawon buɗe ido e shi mutum ne mai son kalle-kalle ya ga garuruwan da bai taɓa zuwa ba ya ga gine-gine ya ga abubuwa haka to sai ce zai je aikin hajji don yawon buɗe ido in don yawon buɗe ido ne zalla ya fake da aikin hajji wannan ba shi da aikin hajji amma ya je aikin hajji ne idan ya gama kuma sai je ya kalli ne kalli wannan babu laifi ai duk galibi masu zuwa aikin hajji suna zuwa kalle kalle ko ka sani ko baka sani ba dan guraren gurare da yawa da kake zuwa ziyara duk babu wanda ya saka babu wanda ya saka inda kake zuwa ziyara galibin su abinda shari'a ta ce idan ka je ka aikin hajji idan ka je ka aikin hajji ka je ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka je ka gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa sallama kai wa sayyidina Abubakar sallama kai wa sayyidina Umar sallama babu laifi ka je makabartar Baqi'a makabartar da aka bar ni sayyidina Uthman da sunana Aisha da suna cikin ta ka je su ma kai musu sallama kai musu addu'a babu laifi ka je a masallacin Quba masallacin Quba shi ma kai sallah raka'a biyu duk wannan ya tabbata ina fata an fahimta amma galibi duk inda ake zuwa babu wanda ya saka ce ka je masjid qiblatai ka je udu ka je ina ne kawai kana zuwa da yawon bude ido kai kallo amma an ka ji lada na ka san baka da wani lada ina fata an fahimta uwa to kaga wannan kallon da ka je kai aikin hajjin ka ya warware bai warware ba saboda me yayi asalin kasadin ka a cikin zuciya shine ka zo kai aikin hajji wannan kawai riba kafa ce wai kura ta ta ka faɗo saboda ka riba riba kafa ce kawai ka yi aikin hajjin ka sauke ga kuma wani abu ka samu na amfani da zai amfani ka wajen tarihi babu laifi to amma asali kai kawai mai son zuwa yawon bude ido ne kallo ka je yi aikin hajjin shine dan karo to wannan aikin hajjin ka bai ba ina fata an fahimta yawa wannan shi ma irin wancan malaci au yusalli bil layli ko mutumin da zai tashi da daddare ya salla ta dare qiyamul layli walahu gharabun fi dab'in nu'asi an nafsihi amma ya tashi ne domin ya hana kansa yin gangadi baya son yin bacci ne to wacce hanya zai yi bacci sai ce bare ita sallah kawai ita sallar ta zo ne dan ya hana kansa yin bacci ba dan ya nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki ba li yuraqiba ahlihi wa rahlahu domin ya yi gadin iyalansa da kuma gidansa yana tsammani wani abu zai iya faɗo masa gidansa ko abin da ya kama da haka sai ya tashi ya rinka kewayewa ya rinka kewaye gidansa ya je nan ya je nan to wannan gadin da yake sai ga ai zai iya bacci zai gaji bare wani abin da zai hana shi bacci sai ya sallah to ita sallar an yi ta ne dan me dan gadi dan wannan fata an fahimta yawa wannan duk misalai malam yake kawo mana aw yata'allama al-ilma li yakuna azizan bayna al-ahli wal ashira ko mutumin da zai je ya ta neman karatu ya ta neman ilimi musamman ilimin addini inda shine ilimi na ibada na dole yayi ne haka kawai ya kuna azizan din ya kasance wani mabuwayi bainal ahli wal ashira tsakanin iyalansa da kuma danginsa a ce duk danginsu babu kamar shi duk iyalansu babu mai ilimi kamar wani wani shine kaza haka yayi ilimi ne domin a ce shi ne karatu ne ba dan Allah ba ba don yi amfani da ilimin akan kansa ba ya kuma amfani da wani a'a don yi zai ta musu da jayayya kawai duk inda ya ji ana maganar addini sai ya ce ba ku sani ba sai jawo hadisi ya jawo aya gaba can ma an yi zai sa baki duk inda ya ga an yi rubutu akan addini sai ya tsoma baki ya faɗa abin da yake so ya ruguja abin da yake so ya tabbatar da abin da yake so musu kawai da jayayya wannan ilimin nasa da shi da babu duk ɗaya ne gwanda ma mutumin da bai sani ba shi ba shi da irin wannan a hujjar da Allah maɗaukakin sarki zai tsaye masa amma mutum ya je ya yi ilimi ne kawai don ya musu da jahilai to wannan ilimin nasa ba shi da amfani malai ce au ya amala bil wa'azi li yatalazzada bil kalam ko kuma yaje ya ta aiki da wani wa'azi da yaji don ya rinka jin daɗin maganganun da mutane ya su gaya masa mutane su rinka cewa kai wani amma tabarakallah alhamdulillah akwai aiki akwai kaza akwai kaza yana yin amfani da abin da yaji ne domin mutane su rinka yabansa aw ya tasaddaqu ala sa'ilin ko kuma ya je sadaka wa wani da ya tambaye shi ya roƙe shi ya tambaye shi ko ya roƙe shi sai ya dauka ya bashi amma ya bashi ne dan Allah a a li yatakhallasa min dhanbihi ya bashi ne dan ya kubuta daga zargin sa idan ka ne je rinka zagin sai ce wani marwaci ne wallahi wani kaza ne ya bashi ne dan wannan aw ya'udu aw ya'udu li yu'ada idha mariba ko kuma ya je ya duba wani mara lafiya don shi ma idan ya rashin lafiya a je a duba shi kun san yanzu al'umma mai rashin lafiya ma ta zama siyasa eh ta zama siyasa a galibi za ka je ka duba mara lafiya ne don kai ma idan an yi rashin lafiya a zo a duba ka za ka je ka raka gawa ne don kai ma idan taka ta mutu a zo abin ya zama siyasa wato ba don Allah ake abubuwan ba idan aka yi maka mutuwa wai kana ta kallon wanda duk suka zo raka gawa da wanda suka yi mata sallah da sallah duk kana gane su wa mai dalili saboda idan ta samu ta kai maka je duk wanda bai zo ba kuma baka je masa ba wannan ba addinin musulunci bane wallahi ai kuwa wannan ba addinin musulunci bane kwata kwata kai abdan Allah wanda ya zo maka da wanda bai zo maka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce haƙi ne akan ka idan mutum ya rasu ka je ka raka shi shi kenan ka dauki wannan kawai addini ne kai kai abin da ya kamata shi wanda bai maka abin da ya kamata baka kyale shi shikenan amma ka rinka sawa kanka sai wanda ya maka kaza zaka yi masa to daga lokacin da al'umma suka zama haka za a ta samun matsala Allah za a ta samun rashin fahimta da rashin jituwa za a ta samun matsaloli tsakanin mutane amma ka sawa ranka ni zan yi abin da ya kamata wani wani abin alkhairi ya same shi zan je ne masa murna wani wani abin jaji ya same shi zan je in masa jaji shikenan ya zo yi mun bai zo yi mun ba shi kenan wannan shi kansa ni na yi abin da ya kamata ne shi ya mun abin da ya kamata bai mun ba wannan ya je shi da kansa shi kenan kawai ka gama to amma galibi ma ma iya sa wannan aron galibi sai ka ga wani ma idan aka masa rasuwa ka je sallah an raka gawar da kai maybe kuma ile shi ma kai masa ta'aziya to amma saboda baka zo inda ake zama makoki ba sai sai ta jin haushinka baka zo kai masa ta'aziya ba ita jin haushinka ba daidai bane ba daidai bane ka'ida addinin musulunci idan mutum ya rasu idan idan baka samu damar zuwa an raka gawa da kai ba kai mata sallah to duk inda ka ganshi zaka yi masa ta'aziya duk inda ka ganshi ita ta'aziya kuma ba tsufa take ba kwana ɗaya kwana biyu sati duk inda ka ganshi zaka ce wani ashe an yi rashi Allah madaukakin sarki ji kansa ya gafarta masa dama me ya ta'aziya ne shine kararrashi mutum shi mamacin kai masa addu'a shi kuma wanda aka yi masa rasuwa kararrashi shi ka ba shi hakuri shikenan ta'aziya ai uwa babu wanda ya sa kai sai ka je ka shimfiɗa tabarmiya kofar gida ka je ka rinka karɓar ta'aziyya sai kowa ya zo wannan ya zo daga nan wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane ta yadda idan ma mutum bai ba kana sa shi a cikin masoyanka ko makiyanka wallahi in uwa wannan kuskure ne ya kamata mu kallo wannan da kyau mu gyara eh mu kallo wannan da kyau mu gyara in ba haka ba mu'amalolin mu za ta samu matsala ne da sauransu musamman yanzu yadda abubuwa mutane suke da uzurruka kala kala Allah madaukakin sarki ya samu dace amin مالك أن يشيع جنازة ليشيع جنائزه جنائز جنائز أهله ko dan mutun ya ya mutun ya raka gawa ne don shi ma idan ta iyalinsa ta tashi a zo a rakata wa yushayyi'aha irda'an li aw yushayyi'aha irda'an li ahli al-mayyit ko kuma ya je raka gawan ne kawai dan ya yarda da iyalan mamacin yana neman wani abu gudan iyalan mamacin sai ya je raka gawa ba dan Allah yi ba dan mutumin da ya irin wannan wallahi ba shi da lada ka je ta ajiyar mutum ne ko ka je daurin auren ko ka je kaza saboda kawai dan ya ganka ya ji ka zo ba dan Allah ba ko dan jam'iyyar ku ta siyasa ce ta hada ku ba dan Allah ba ko dan wani abu ne na duniya hada ku ba dan Allah ba wallahi dan uwa baka da lada baka da lada ba wuce ce wai duk gudun da babu tsira kwanciya ta fi shi da aikin da zaka je ka yi shi babu lada ba shi da amfani ba shi da amfani wato mu kalla galibi shedan yana yi mana irin waɗannan abubuwa ne domin ya haramta mana samun ladin da ya kamata a ce mu samu babu yadda za a yi mutum ya tsira a gaban Allah maɗaukakin sarki sai ya je da ladan da ya kamata wanda ya rinjaye ayyukansa na ba daidai ba shi kuma shaɗan wannan ladan yake ta mana bakin ciki yake ta mana buku duk yadda za a yi raba mu da shi sai ya raba mu da shi matsala kuma mu sai muke ta bashi kofa sai muke ta bashi kofa mu rinka kokari mana gyara wa yanku Allah ya sa mu dace amin malai cewa bil jumlati idan ka hada wannan abubuwan da muka faɗa gaba daya kullu hazzin min hudumid dunya duk wani rabo daga cikin rabo irin na duniya tastarihu ilaihi nafs wanda zuciya za ta nutsu da shi wa yamilu ilaihi alqalb zuciya ta karkata zuwa gare shi qalla am kathura kadan ne bi ko mai yawa idza tatarraqa ila al'amali idan ka sake ya fada ya kwankwasa jikin aikin da zaka yi dan Allah ya shiga ciki to takaddara bihi safu zai gurbata mafi kyau daga cikin aikin zai lalata maka shi wazala bihi ikhlasuhu zai tafiyar masa da ikhlasinsa zai tafiyar da ikhlasin aikin walidhalika kana al-ikhlasu min ashadd al-a'mali wa as'abi wa as'abiha malai ta shi sa ikhlas ya kasance babu aikin da yake mafi wahala mafi tsanani daga cikin aiki da mutum zai kamar ikhlasi babu shi duk wani aiki da ka sani na addini na zuciya da na zahiri babu aikin da yake ikhlasi in dai wahala ne ka yi abu don Allah don kuwa wannan abu ne mai wahala to shi sa kullum sai mun rinka a ƙoƙarin lura da yanayinsa wala ya kunu haza sababan fitar kil'amali ma ce amma ka sani cewa wannan ba zai zamto dalili na kabar aiki ba wani sai ce to wai mutum ya zai yi ne idan kai kaza an ce shaɗan zai shigo in kai kaza ma shaɗan zai shigo haka wancan ma ya za ka yi ne bar ka wanda yana aikin gaba ɗaya ina fata an gane wani sai ce kawai bari bar aiki to sai malai ce a dan uwa mai albarka kada wannan ya kasance dalilin ka na barin aiki ka ce saboda shi zaka bar aiki fa inna zalika hadafa ash-shaytani wa ghayatahu saboda hakan shine babban hadafin shedani kuma shine karshen abin da shedan in yake so kada kai aiki ai dama aikin ma yana bata yana so ya bata maka shine dan kada ka ribace shi to idan baka ba gaba daya fa ba za ka samu komai a kansa ba to wannan shine babban abin da shaɗin yake bukata mala yace bal yajibu alayka an tajtahida fi tanqiyati al'amali wa la tatrukuhu khawfan riya babban abin da yake gare ka shine ka tsaya ka dage kai mujahada tsakaninka da zuciyarka kullum tana kokarin kwacewa ta tafi wajen shedan kana kokarin fauto ta ka dawo da ita wajen Allah madaukakin sarki shine mujahada kullum abin da ya kamata ka rinka yi kenan fi tanqiyatil amali wajen tantance aikinka ka tace shi ya kasance kai shi dan Allah wala tatrukuhu khawfar riya amma kada ka ce zaka bar aiki na addini dan tsoron riya idan kai wannan shi ma dan uwana mai albarka kuskure ne kama qala al-fudayl ibn iyad alayhi rahmatullah kama yadda babban malami al-fudayl ibn iyad yake cewa tarkul amali min ajli riya ka yin aiki dan tsoron riya tarkul amal tarkul amal min ajali nasir ya ka yin aiki dan tsoron mutane ce wannan riya ce wal amal min ajali nasi shirkun kuma ka kuma yi aiki dan mutane shi kuma shirka ne an fahimta yawa ka yin aiki dan tsoron mutane kan su gani wannan riya ne ka yi aikin kuma dan mutane shi kuma shirka ne din riya ce dai yin aiki dan mutane ba karamin shirka ba ce karamin shirka ce kowanne ba daidai ba ne me daidai a ciki shi ne ka tsaya ka yaƙi ka yi fito na fito da zuciya ka yi shi don Allah kada ka fasa kada ka yi don mutane idan ka ba shaidan kofa ka ce masa to aikin nan gaskiya ni ba zan iya yin shi ba don mutane ba gaskiya bar na kyale shi to wallahi idan baka yi wasa ba sai ya saka ka bar aiki dubu don Allah zai ta saka ta bar duk aikin da zai nuna maka baka irin sa don Allah ba amma ku kokawa da shi kai din yana so ya ja ka zuwa gare kai kuma kana so ka ja shi kai aikin dan Allah idan yayyayyayi wata rana dole zai sallama maka Allah madaukakin sarki ba mu ikon yin haka malati wal ikhlasu amma kana so ka san menene ikhlasi ay yu'afika Allah minhuma shine Allah madaukakin sarki ya warkar da kai daga dukkan waɗannan abubuwan guda biyu baka idan mutane ba baka kuma bar shi dan tsoron su ba wa an abi Musa sai malaika man hadisi yace an karbo hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi anin rajul yuqatilu shaja'atan game da mutumin da ya fita yaki shaja'atan dan kawai a ce masa jarimi ne wa yuqatilu hamiyatan da wanda ya fita yaki dan kabilanci kawai dan ya kare kabilarsa wancan ya fita dan jarumta wannan dan kabilanci duk ba dan Allah ba wa yuqatilu riya'an shi kuma ne ya fita kawai dan a ce shi shine idan a ce yayi yana cikin masu yaƙi riya ayu zalika fi sabilillah aka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah waɗannan mutane guda uku da Allah wane ne yake yin aiki ko yaƙi dan Allah fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man man qatala wanda ya yaƙi li takuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta kasance ita ce madaukakiya ita ake ji fa huwa fi sabilillah shi kadai ne dan Allah kun ga amsar da annabi ya bari amsa ce mai sauki kuma da ta fito da abin fili duk ukun nan masa ciki kenan haka ne man katala idan ma zaka kawo wasu guda 100 guda 200 guda 1000 duk sun shiga cikin nan in dai ba su shiga cikin man katala li takuna kalimatullahi al-ulya ba to bai dan Allah ba wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim Imam Bukhari ya fitar da shi da Muslim haka Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi da Imam Tirmidhi da Imam an-Nasa'i da Ibn Majah malai cewa laqad jama'a Allah kullu zalika fi qawlihi Allah madaukakin sarki ya tattara dukkan waɗannan abubuwan da muka faɗa a cikin faɗin sa da cewa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din Allah yana mana bayani game da alul kitabi sai cewa ma umiru ba umarce su da komai ba illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din sai dan su bautata wa Allah madaukakin sarki suna masu tsantsance addini da Allah madaukakin sarki me tsantsance addini yin sa dan Allah so da haka ɗan uwa duk aikin da aka yi shi ba dan Allah ba babu ruwan Allah da shi wallahi ɗan uwa duk yawan sa dukkan sa duk tsayin sa idan mutum shekara 100 yayin yana aiki ba dan Allah ba wallahi idan yaje lahira ba zai ga guda ɗaya daga ciki ba wani tashin hankali ko wannan shi yasa duk yadda zai ɗan uwa kada kai asara aikin ka kada ka sha wahalar banza Allah madaukakin sarki yace wujuhu yawma idhin a khashi'a sai ce be amilatun nasiba yace a ranar tashin alkiyama wasu fuskoki suna suna cikin kaskanci sai ce amilatun ba fa ba su aiki bane sun yi aiki a duniya nasiba na wahala ma inji Allah madaukakin sarki sun yi aiki na wahala amma me yasa suka kasance a cikin kaskanci saboda sun yi aikin ba don Allah ba ko sun yi aikin ba yadda annabi ya koyar ba ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ka yi aiki ba don Allah ba yadda annabi ya koyar ta babu ruwan Allah maɗaukin sarki da wannan aiki Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon yin aiki don shi kowane irin hali muka shiga sannan Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon yin aiki irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne zai tsorar da duniya da lahira insha Allah ta'ala za mu dakata a nan sai gobe sai mu tashi katanga ta biyu ko kuma tsari na biyu mu ji abin da ya kunsa shi ma abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa